قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyu ga jimadal ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyar. A darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul fatah mun tsaya aya ta ishirin da ɗaya. Kina yau insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da biyu cikin suratul fatah. Kahin nan akwai nasiha ko kira ga ɓangare biyu ta farko ɓangaren masu da'awar ƙura'aniyu ta biyu ɓangaren ahalus sunna ta farko masu da'awar ƙura'aniyu kamar da ake hodi asali ɗan uwa matsayinmu na masu wa'azi wallahi muna nasiha ne ba ta wai cewa ba ga ɓangare ba ɓangare ba ne ba lamarin addini ba irin na siyasa ba ne ba ya- ina wannan ya- ina wannan, in ta ɓaci in koma nan lamarin addini in ta ɓaci ba gyaruwa ba ɓaci duk wanda ya koma ga Allah kan bai bai wala ya gama yawo a nan ake komawa siyasa ka sake wannan wala duk wanda ya je ma Allah a bai bai ya gama yawo wanda zai jagoran ta bushe masa suka ko dan uwa ne da mutane ne bayan sha wahala ya mutsu menene karshen kuna ji da karshen bayani yanda duk an shekaru iya tafiye da mutane kan babu hadisi babu sunna kuma ƙarya ce yanzu ya ji wuta ya matsu ya wuto ƙarara ya sanarwa cewa shi daman hadisi ɓangare uku na bai amince da su ba ya wannan sanarwa a gidan shi ya yi ta inda ya kai ziyara wajen ɗahir bauchi kuma ya yi ta inda ya kawo wajen ziyarta 'yan ɗari a kano ya ce shi hadisi uku ne yake inkari hadisin da ya karanta alkur'ani hadisin da ya bata mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama da hadisin da yake kawo ta'addanci wannan a mace duk hadisin da ba wannan ba yace ko cikin karatu ya karanta yace he ma sara mishi he ma ya jinjina mishi da hadis kenan kaga to wani ahalin sunna yake goyon ba hadisin da yake- da yake kaita qur'ani ko yake suka annabi ko magana da adalci kaga kaga di ya kai ku ya wasu mutu ma kauna kida shi yanzu ya komo ya ce a'a akwai wanda ya amince da su kai ka ta lahira a banza wallahi wannan kashe ne ga mai hankali inda na gano cewa ƙarya ki ba gaskiya ba ta da shi ya zo inda yake kawo sukan hadisai sai kawo ta ruwa ta imam bukhari kan masa'alar wannan ba nasare da ya yi musulunta kuma ya kawo urci wata iya cikin dama idin ƙurani akwai labarin cikin ƙurani a ƙurani akwai labarin su ku shiga Qur'ani- ku shiga addini da sahi da mace ku wuta don ku yi suka ga addini wani na sahi ban sahi ya shiga addini da kan ta bakara da ali imran daga baya ya ridda yawa annabi da rubutu da yake ka ga nan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ana sukan ma annabi kenan bai hudu yake mai rubutu kaga haƙincin da kai nan imam bukhari ya kawo ruwaya akan alamatun nubuwa alama annabi manzo Allah ne kun meye ruwaye take ta haƙi isa gaban meye gaban labarin wannan bawan Allah da ya haka lalle ya musulunta ya ce ya bakara da, da Ali Imran iya rubutun wahayi da ya ridda ai daman ya zo ne da wannan illar iya ridda ya koma wajen ahlul kitab wajen mutane ke cewa ai dama Muhammadu ni ne nake mai rubutu sai wani a hikimar Allah kai tsaye sai ya mutu. Iya a ruwa ne, da ha'inci hajji ka sauran, kuma hadisi guda ne wa, ba ta suke ba, hadisi guda ne. Sai ya mutu, da ya mutu, iya mutu aka binne, wanda sai kasa ta turo shi. Kasa ta turo shi sai. Suka ce, a wannan aikin Muhammadu ne da mutane suka suka tono shi, da ya- da ya da ya bar su. Suka zo suka ƙatar rami, ƙatar rami suka sa shi suka binne, da sai kasa ta turo shi. sai da aka kwana uku sai tana turo shi suka ce wannan abin lalle ba na Muhammadu bane ba kaga anan me alama ce annabi kina manzon Allah ne kaga amma dan hayinci sai ki kawo wannan ruwaya dan ka sauna barin dan su dan su ki hadisin hadisi ya kawo annabi manzon Allah ne tabbas in wa ta kashin bawa Allah ku yi hatara in wa ku din magatan Qur'ani ya san fadar Allah subhanahu wataala wa anzalna ilayka dhikra tubayyana sama ilayhim Allah ce wannan Qur'anin kai muka sabakar ma da shi tubayyana lillahi sama nuzula ilayhim lalai mutafakkarun wannan qur'ani ne ba haka ba kuma qur'ani aka aba aje ina taura ta zo ko a qur'ani annabi aka sabakar mashi kuma shi Allah a qur'ani ya har ya musu bayani yutubayyin lillahi ma nuzila dan kawa mutane bayani ma nuzila ilayhi annabi aka sa ga qur'ani an sabaka mata dan yawa al'umma bayani to yanzu ya zo ce duk ƙarya ce duk bayan da annabi yayi yanzu qur'anin kamar shi aka sabkarwa ya muku bayanin zakka ya muku bayanin haji duk ba mu zuwa qur'ani ya almajiran shawa duniya bayani ya musu fasarar zakka ta haji ta azumi ta komai yayi shin dan Allah yan wa da hankalinku shi yayi bayani gare ku wanda ta kuma qur'ani kuma ce shi bayani ba ƙarya ne bayanin da manzon ta sako a qur'ani yace ƙarya ce kakku yarda shi ko muku dashi kina wa annabi kenan kina kaman ko amince shi ne ma annabin Allah kenan wallahi ko amince kenan shi Allah ta ba Qur'ani shi ne Allah ta ba Qur'ani ya bayani ya ce a bar bayanin da annabin shi zai bayani bayanin annabi ƙarya ce to kuma nufi gaba da ya koma ya ce akwai wanda ya amince da su Ku- ya ya kai ku tashi dole ku hatara ku hatara wannan bangaren kenan yan da'awai Qur'ani ko kalakatu wallahi ku yi tsoron Allah zai kai ku ya baro ku tilma ya baro ku kuma ku koma kan hanya kuɗin shi na siya muku ku koma kan hanya ba a bautar Allah da ka ba abota Allah da ka sai ka gansu wani ya sallah raka daya wani ya sallah ya tsaye ma a da dindindin ba ba kibla wani ya sallah raka hudu wani ya ka sallah akwai mai sallah shidda domin duka ba mai aqida ba mai alqibla kowa ba da gada matsi ko duk wani tarihin duniya da aka yi tun tarihin duniya babu wani wanda banci qur'ani he shi he da he da mai tatsi ne he shi he shi dan gungu ko shi musu ka da Allah da hankalinka da Allah da hankalinka duk duniya da aka ta addini dubu da wani ɗari biyar waye ɗaya cikin magabata wani ka aqida shi babu kurin Allah shaidar mu da lalaci Allah ku hatara ta biyu bangaren ahalus sunna ina jin hankalin ahalus sunna su bar tunanin ko maganar yawa da na yi wani abu ya fitowa muna da yawa muna da rinjaye kuna ake da ƙura'ar karo da ɓarawo da ɗan tako da ɗan ƙwaya wannan ba wannan ba addini musulmi ba ruwa shi a ƙura'a ƙura'a baka ake ƙura'a kai da aƙida aƙida zaman kanta take kan ku rudu da ƙuru'u don ƙuru'a akwai ta karuwa akwai ta ɓarawo ta ɗan damara ta ɗan giya ta ɗan ƙwaya ta akwai ta don kuna magana ƙura'a mu kun hattara ku binciki ‘yan gaba suna ba ta zamana ba da yawa da gaskiya ta fata ina balle mutanen kano ku binciki irin su sali pakistan ku binciki kayansu wanda an taɓa yi sa a masallacin mutumin mutala sai kwana uku a rihe za a kashe su kwana uku ba huta ba ce ba abinci su ban suka kasance kuma suka abin da ka Kano kuma suke bala'in da kai a Kano amma sunna ta zanna daren gab ku dogara da aqida zan tunatar da ku yan uwa Qur'ani muke ma magana sunna aqida ce ta ce ta musu ta yan uwa zan muku fadakarwa kan isa uku kare kadai wa tana karantar da mu musulmi bai ba ruwan shi da yawa yaki da aqida tabbatar ta kura kisa warko masala ta kayan nan harko muna labarin asabar da hudud ba su kowa a gari ba su ƙaramin ƙarfi ne mai alaƙa kutul asabar da hudud kutul asabar da hudud
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود na'am وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ko ma na kamu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
hasabu nan Allah yawan labarin wa'annan bayan Allah Allah ce kutul asabar da hudud sai da ka tsinuwa an tsine ma masu wannan ramuna gadoji da suka yi don masu imani ya ce anna za ta roƙo wata wuta ce ta musamman aka wuraren masu imani ya ce izuhum alaiha ko wani manyan gari sun zamana a gehen wuta kurin a kawo mudumin imani a tura Allah ta wahum alama fa'alun bibimin shi wani abin da suke yi suna Allah iya gani ya da su suna zamane manyan gari a kawo mu imani a tura a kawo a tura har cikin wutarwa in gazata har kuma suna kata ina biya ba labarin wata baiwar Allah ta zo za ta shiga za ta fada dawa ta kai imani da kahurci ko kai imanin gaskiya a tura ka ciki an kai kahurci a barka wata mun ta zo da da a bayanta ka san halin da da mace kai ta tunkara za ta fada wannan da sistin ɗin da shi annabi ke ba labari cikin yaron suke magana suna yara sai yaron Allah ba shi kusur magana ya ce ya umma isbiri innaki alal haq ya umma i haƙuri kira kan gaskiya ka tawada Allah ya kyale su me mu anan kaga ɗan jama'a ne ba su da kowa ba su da mikalin su amma Allah sai ga yau Allah ya ba mu labarin su imani sun mutu da aqida gunna mutuwa da aqida ka hurci ‘yan uwa wannan isa a taƙaita a ta mamu labarin ba ruwanku da yawa ko ai ko gwamna dubu za a yi taƙi da ku tana nan ba ruwanku da gwamna wallan shirme ne sabon zai muku mu koma isa sabar kam ‘yan uwa wannan yara ne matasa suka yi imani a gari a ce maɗi manya ne amma suka yi aƙida alakta innan fitiyatun amonu bi rabbihim إن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها me yasa لقد قلنا إذا شططا
hasabu Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce wasu matasa ne matasa ne ce sun yi imani da ubangiji Allah ce muka ƙara musu shari'a idza qamu faqalu suka yi tsaye a gaban sarki suka ce inna ce faqalu rabbuna rabbu samawati wal ard mu ubangijin ba kai bane ba ubangijin mu ubangijin samai da kasai ne kuma lan nad'u min dunihi ila har abada in me zai ba ma bautar wani Allah kuma idan har muka yarda ma da kai an bauta ne da kad kunna idan shatata amma mun ma ba da goyen baya akan ƙarya baiwa kai ba abin bauta bane ba da wannan wasu yare ne Allah ya dauko tarihin su sura ta musamman a Qur'an Allah aka so ta kafu Allah ya sura ta musamman kan labarin waɗannan matasa masu imani yan kaɗan ne imani suka tsaye haka Allah galaban su iyaka gare mu ba ruwan Allah da yawa karshe bayan wannan kisoshin wa annabi sallallahu alaihi wasallam muna labarin na ka fafata a badar a hazab a uhud duwan labarin ya same mu sai ga musulmi sun zo bude makka da mutum dubu goma an zo hudaybiya da mutum dubu ɗari biyar sun zo bude makka da mutum dubu goma sun samu ƙari a makka da mutum dubu biyu dubu goma sha biyu yanzu sai wannan abin hesu kusa ce su ka ai mu ma yanzu mun yawa za mu ta nasara a cikin bal- cikin tauba Allah ka ce wa laqad ansarkum labi ansarkum labi yawma bi ma ka sai ta mu mu ne لقد نصركم الله يوم وهذا كثيرة ويوم هنين لقد نصركم الله مواطن كثيرة إيه كثيرة كثيرة ويوم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أمم.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
نعم الله يجي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة na Allah wannan abu tunanin na musulmi na yawa mun yawa wannan matsala ce cikin al'ummar masu imani Allah ya ce na ba ku nasara Allah ba ku nasara a wuri masu yawa ya ce wa yau muhunin tuna ha a ranar hunin iz ajabatukum kafarutukum lokacin da yawanku ya riksa kuna ji kuna ji da yawa kuna kun kun yawa Allah ya gwada muku yawa ba shi bane ba falam tukun ankum shay'a yawan nan Allah gwada muku yawan naku bai muku magani ko eh wata kata akwai alaikum arbi marahubat duk girman kasa kuka shiga matsala kasa ta muku kumci sun mawallaki mu dubi kuka bada bayar da gudu ko tsere da yawan naku dubu goma sha biyu Allah gwada muku ba abin ba yawa ba ne ba nasara a hannun Allah take kan min fi'atin illa Allah kan min fi'atin illa كم Allah من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
نعم.
والله مع الصابرين
Allah ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah Allah ce da yawa Allah gwada Aish da yawa jama'a yan kadan furin da mutane masu yawa amma me da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah ya tada masu hakuri akan imani can Allah ya ce ƙasa ta yi kumci kuka bada baya kuka gudu wuya ta wuya kurin Allah ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin bayan an gwada muku da kenan ba shi bane ba hikimar Allah an gwada muku yau ba shi bane ba an karya ko kuma yanzu Allah sai ya sabko da nutsuwa ga manzon shi da masu imani Allah ya haɗa kansu suka haɗu kuma aka sake gamuwa kuma Allah ya ce wa an zaji malamtar ruwa Allah ya saka da wata nutsuwa ma da gori ma kira hammala kusun zuwa hammala kusun sabko ya ce wa azaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da kafurai to talaka ta dauka fidin haka sakamakon yan wani a takaice maganar yawa kakku damu da yawa da wani ƙuri'a kuna magana a ji a yi wani ka tani ma ƙuri'a ta zo a haɓa ku sare ku sa wasu cikin matsala a ba ruwanku da ƙuri'a ko yawa aƙida aƙida zaman kanta take imani zaman kanshi yake ibn wasu na cewa aljama'a ma fa alhaq wala anta wala kunta wahdak kullun kaka rubuta jama'a ibn wasu da ke cewa abin da kira jama'a ko kai ɗaya ne ko kai ɗaya ne tsaya ta aƙida ko kai ɗaya ne ba ruwanka da yawa ko ka ɗin tsaya kaka sanarabin da ya iya cewa kakka mana kakkalu kakka damu alaka bi tsarakar huda wa in kallar salikun wa shi tani bi tsarikan rada wa in kasar halikun fata nake cewa ka kula ka riƙi hanyar shiriya ko da jama'al yan kaɗan ne ya ce ka ƙaurace ma hanyar bata komin yawan halakaku faruwanka da yawan gari gari ɗan duniya ka faruwanka su ɗan wa aƙida a taƙaice auzayi na cewa alaika bi athari man salaf ka kula da riƙe hanyar magabata salafin sali ya ce wani fatakan nasu ko mutane sun ƙiyaka ko kuwa ƙika ka riƙe hanyar salafin sali ya ce kuma wa iyaka wa ara irjal ka yi nesa da ma'ana ra'ayin ƴan ma'ana ka ce ra'ayin yahudu ku ra'ayin ka ƴan molan ka ƴan uwa a takaice ina kiran jama'a ahlus sunna mu rike aqida da imani kuma mu tsaya da gaske muke da gaske imanin da gaske ne kai zamanto a baka ne domin in da gaske ne hazuci wala duk duniya ta gambata mun kunyi wallahi amma in dama a baka ne za ku yi tsoron wasu ya ku bayi ga maganar mutane 'yan duniya ku tsaya kan gaskiya ku rike gaskiya kan ku damu da yawa shi da kudin kira na ga halin sun misali ruwa ya bukari musulun ya kawo a nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa don ka san ba ruwan Allah da yawa kai ki muke kira da narki ba labari an gwada mun annabawa jama'a ce wani da mutum goma ita kai na gani annabin ya zo ya kira shi kada ya koma ga Allah bil ba wanda ya bi shi kinan ba su da rabo ne muna fata yan uwa ku riƙe sunna ku riƙe aƙida wallahi ka ku damu da yawan mutane ko mu yau Allah taimake mu sai amin sai an tambayoyi wani ke cewa mace biyu gare shi ɗaya a ƙauye ɗaya a maraya sai ya yi kwana iya wata bibi je ba to wannan ya dace da ita matar ta maraya ko ta ƙauyen in ta ƙauye ta gaba ta iya zama ba kan haƙi ta ce nima a kai na maraye. Eh, ko ta yi haƙuri ta zamana ko a kata ko a sake ta, amma tana haƙi ce makata, baka ce a shi kenan kudin na niya wani a kamar ta a can tana can, a tana amma ta ce a kawo ni nima jiragen maraya. Eh, sai cewa lokacin yanka na ragon suna, shi annabi ta yau masu sabi, yawan iya shiga tun daga ke tawa alfijir daga an sallar asuba ka yanka yayi sai cewa wata ce ta mutu bata da kowa suka ce dan uba an ce ba kowa waye bata da kowa ya dan uba dan uba dan wani ma dan uba namiji da mace dan wa dan uba yanzu shi uwa daya in dai baka sama ka kasa baka uba da uwa baka da baka da iya ba mai ture uwa ɗaya shi ya an bashi ko akwai uwa ɗaya ba uwa ɗaya ya an bashi in shi ɗaya ne ɗaya cikin shidda daga biyu abin da san ba ɗaya cikin uku suna da rabo ɗan mutum bai iyali bai da uba shi ɗan uba an akwai uwa ɗaya ba ɗaya namiji ɗan uba bai cin gado amma in ya zamanto ɗan uba ne kaɗai shi ɗaya ko su biyu duka duke ta su ce gaba ɗaya ba su sun ci gadanta gaba ɗaya dukiya ta ‘yan uba ce kurin eh duka da ba su dukiya ya sara ba kwarar namijin ba mace biyu sai sallar wanda yake da bugun aljini
yan wa cikin sharuɗin hawan sallah akwai takalif to tun da shi bai cikin tun da bai cikin hankalin shi ibada ba ta haushi ba ba magana ya rama daga baya ba mu shike na kyale shi mutum da ka hankali ya sallah shi kwaro yan wasu na bukatar addu'a wani dan uwan shi ya bace ayimi Allah mai doshi wani kuma ya kai baba shi ne mai ba ta lafiya Allah ba ta lafiya sa cikin addu'a kun zamu ci a takaice Allah rahma aya ta 22 cikin fatah
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
Na'am, a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Muna maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya da irin abin da ya wakana bayan an koma gida. Allah ya ce walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbar. Wa'incan abin da ya wakana wanda ya wakana a Hudaybiya Allah ya ce inda har suka kawo muku hari Allah ce za su ba da baya ba sa iyakanku su malajiduna waliyan wala nasira kuma za su kare su koma ba su da waliyi ko mai taimako domin anan menene duk wanda ya bar Allah ya bar waliyi ya bar mataimaki sun ba su da Allah an kare shirka wani ce ba su da mataimaki ba su da mai taimako ba su da masoyi ba su da mai taimako tun da sun bar Allah kenan kakka da musu kafuri ba shi da Allah ba shi da mai taimako kai kake da mai taimako tabbas Allah ya ci gaba sunnatan lahi
سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
sunnatan lahi lati qad khalat min qabl haka sunnar Allah take duk lokacin da aka da mai imani da mara imani Allah zai taimaki mai imani ko magana gaskiya akan ƙarya haka sunnar Allah take cikin bayi su gabata kenan kayan ku zo ma haka lamarin Allah yake alƙawarin Allah ne zai taimaki gaskiya in wa idan an ce taimakon aƙida taimakon gaskiya wa bace a wani zai iya mutuwa wani zai sarar shi wani dukiya wani hannun shi wani kawai shi amma ƙarshe dai wani aƙida ita take tabbata tabbas eh shi ne magana alƙawarin Allah kenan Allah zai tabbatar da gaskiya wato wannan sunna ta Allah haka take kahin ka zo wallan tajid sunna ta badila kuma sunnar Allah har abada ba ta canzawa haka Allah yau ma yau ma kai tsoron komi kama Allah ko kai ne gaske ci gaba
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
وهو جميع zuwa kenan ma'ana Allah allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batn makkah Allah subhanahu wataala shine ya kame hannunsu akan taba ku kuma Allah ya tsare hannunku akan kashe su wata hikimar Allah ce wanda ya shirya hakan yi bayani bayan da alishe lagata a wannan abu ya wakana a kwarin maka nan biya kenan ba da ana azafara kuma alaihim bayan Allah ba ku dama kun kama su a hannu me ya wakana sun zo ana biya wasu wajen mutum saba'in zuwa tamanin mushrikai sun lallabo su wa annabi kishin gilla su kashe shi Allah ya sanar da shi aka tura in salam zan aka wa wasu gwadazan sahabbai suka kamo su a hannu suka zo da su annabi inda sau ya kashe kowa ciki kaga nan su Allah ya kame hannunsu ba su taba ku ba kuma kuka bar su ba tabawa na bai wasu kuma suka tahiye su duk wannan wata hikima ce Allah ya hana a yaƙi a wannan wuri shi ne kuma magana akwai abin da Allah ya shirya na wannan sulhun wadabiya wa kana Allah bima ta'maluna basira kuma dama Allah duk abin da kuke aikatawa Allah wai na gani iya ga abin da ake haka ya shirya ne ce gaba
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوا تطاوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
na'am Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadi akufa amir kuma yadda Allah ya bayani akan matsayin mushrikai ko kahure na wancan zamani Allah ce wa'annan sune ainihin kahure sun kafirce mu Allah daga cikin layinsu bayan kafirci wa saddukum anil masjidil haram bayan kafirci da lahin babba haka da kange ku da suka yi game da shiga masallacin harama na shiga harami shiga makka wal hada ma'akufan an yabluga mahilla haka layinsa na gaba suka hana hadaya ta kai wurin yanka ta cikin makka cikin harami na hudaybiya gehen harami wannan yan uwa ya wakana a hudaybiya wanda cewa ga abin da yaje a aqidarsu ko a kafirci laihi ne tunkarar mutumin da ya ni shiga maka ko barawo ya ga dabba dabba a mata alama ta hadaya ta alama harami ko barawo bai kamata haka ta aqidar quraish a wancan zamanin ko barawo ko barayunsu ba su taba abin da shi zuwa maka kun ba aqidar su ba a tunkarin har mutum shiga ka'aba to amma ka hurci bayan sun kawo ce ma Allah ga laihinsu sun hana ku shiga masjidil haram sun tsare hadaya ta kai wajenta Allah ce walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamu an tata'uhum tusibukum minhum ma'aratun bi ghairi ilm abinda na yaso Allah ga mu hikimar da Allah ya hana yaki ya hana musulmi su kai hari cikin makka kamar da annabi ya mubaya aka tsare ba kai yaki ba Allah ce in ba dan ba wasu rijalun mu'minun a makka a wancan zamani akwai mazaje musulmi sun yi imani amma du a fawo ne ba su da damar hota uzurruka da ke hana mutum hijira suna cikin garin maka masu imani ne akwai mata masu imani ba su damar hota da garin su hijira Allah ce irin waɗannan masu imani da suke cikin maka maza da mata lamta alamuhum ku ba ku iya gane su ku gane ki a gari ka gane mai wani imani sai ka sanin masu bayan yanzu alfali ba ma wani ba a yanzu da ana gano ahlus sunna masallacin mu daya yanzu kai gano ahlus sunna da ke sunna kuka gane akwai yawa kuka gane aqida mutum kenan Allah ya ce waɗannan mutane maza da mata masu imani wanda ba ku san da su ba an ta ta'um gudun ku je ku cin musu ku kashe su fatusibukum minhum ma'aratan min ghairi ilm kashe su zai ja muku zargi da laihi alhali ku ba ku gano su bane ba ku yi gangan ba amma zai kawo muku illa kenan rashin ware masu imani maza maza da mata Allah ya ce wannan hikimar ta sa ba ku damar kai hari ba bayan wannan abun da yi dukkanin fi rahmati man yasha kuma Allah ya so a cikin garin Makka akwai wani zamanin ba ma masu imani ba akwai kahure ne amma an ba su damar tuba daga baya nan suka yi tuba bayan fatawar makka suka ma addinin Allah aiki don zama na nan babu su Khalid babu su Hamza kai babu su su wannan su man su Abu Sufyan duk babu su da yawa suka ma addinin Allah aiki sai wannan Amr bin As manyan manyan gurin da ya kuma don musulunci da wannan zamanin su musulunta ba kina akwai wani abu da Allah shirya Allah ya ce ya yi haka dan gudun ku kai hari ku taba masu imani ku san su maza da mata kuma Allah ya so ne ya sa wasu cikin kawuran cikin ramin su imani shi ya sa ya hana a kai hari garin baka Allah ce lauta zayyaru la'azzabin nan ladina kafo Allah ce inda za a ware ga musulmi daban ga kawure daban la'azzabin nan ladina kafo da mun azabtar da kawuran da hannun a gama da su to amma a gama ake Allah ce la'azzam da ta kafaru minhum azaban alima da Allah ya azabtar da kahuran azaba mai tsanani ɗan wannan menene wanda ya karanta da kai a yau irin abin da ake a yau da sunan addini kuma rudu ne za a zo irin aka ka hari ko bam ko a cikin kasuwa cikin masa hama daga masallacin su kuma da suna addini cewa kaga nan akwai alhurma in ka kasar kahure ce garin kahure ne amma Allah ya hana a kai hari ciki dan ba a ware musulmi da ba musulmi ba ta wa ina mai ka hari kasuwa suna addini kasuwa ta musulmi kuma garin musulmi wani ma zai kai masallaci gaba ɗaya ma wani ma iya kuɗa aƙida guda ma mai taƙida gare ka iya kawo abinci aƙida ka wani shi kwatanta ma cewa wannan ko wanda abin su ma daga masu daga baya sauran mabiyan sun gano kuran su sun ce suna ƙauran shi ne su ma sun gano halaka ce shirme ne ko ba ka aka yi daga ba sun gano suka ce yasa zurudu suka ce mutane a banza shi za a bin za mu yi da baya bayan shi ya mutu kenan a taƙaice wannan matsala ce kai hari cikin al'umma kai harin gama gari a kai hari cikin musulmi a kai kasuwa a kai garin da musulmi ko a kai hari wani sunan jihadi wannan Allah ke wani magana a garin makka kuma annabi ya san da wannan garin mana Allah san da wannan garin shi mafi girman gari amma a hannun kafo da yake in aka hana a kai harin gama gari kuma ana a yanzu a ruɗe ka ka kai ƙasa ta musulmi garin musulmi ku kai hari wasu na jihadi ku kai mutane wasu na masallaci kuma su ma addini ka san akwai rubu tabbas don wani shi kullum ya muku matsala tana ga jagorori mutane manyan mutane jahilai ne kuma sai zo ja aya ja hadisi muka bayani yanda ya ga dama ya kai gobaro ku kai bayan ya mutu gaba gano kai da kai gobaro ka ko ka mutu ma kan kashe mutane sai wani me wanda aka sai wani ana abun ya je ya sa bom a kasuwa ya kashe mutane ya sa bom a masallaci kashe mutane ya kai hari ya kashe sunan jihadi to yanzu daga baya mutumin ya mutu bayan ya gano kuma an gano su mabiya kan sun gano ashe kuskure ne ba daidai bane kai ka ko muka yara ka ka ta yi a banza laihin kashe kanka ma sheka laihin kisa kanka ya sheka kasa ban ga mutu kuma ga laihin wasu bayan Allah da kashi abun ya da yawa ha haka kuma suna addini ka sa bom kai ka mutu ka kace wani laihin kanka ya sheka saka wuta kuma ga laihin bayan Allah ko maga da suna addini Allah shi da mu to nan da Allah ya ce inda za a yi taware ya ce da mun azabtar da kahurin na cikin su azaba mai tsanani mai Allah ya ce gaba إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
نعم التي إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية على تكتنا لوكتين دا وين زكاف جمع الله suka sa wata kyama adawa ta jin kai na jahiliya ina kawuci suka sa a zuciyarsu in wani menene lokacin da aka zo sulhu bayan da an kare tattaunawa an zo a rubuta takarda na salasalam ya kira sai da na ali ali rubuta abinda muka yi na yarjejeniya dinar kudashawa farko ya sa bismillahir rahmanir rahim suka ce mi ba sanar ba nan idan bisa muka lamu san mi ba sanar ba nan mu mu sanar da mu da ba ba sai da ba san asa bismillahir rahmanir sai da asa mi bisa muka lamu annabi ta alilu wadata din Allah ne da ko bismillahir rahmanir eh yasa haza ma qada ali rasul muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muhammad manzon Allah da quraishi suka ce a yo mu ga kai manzon Allah ne kenan mu mu zalimi kenan yo kai manzon Allah ne ba mu amince ba da kai manzan Allah kenan baiwa mai rada a sa Muhammadu Rasulullah la sai dai a sa hada maka da Ali Muhammad bin Abdullah sai dai a sa Muhammad kuma dan Abdullahi annabi yayi niyyar sulhu to idan an ce Muhammad ba shi bane ba sun kore manzanci ko da ba su yi bane da shi ba yace Ali rubuta Muhammad ni dan Abdul ni manzo Allah ne kusa kaita ni sa Muhammad bin Abdul ni ne Abdul bin Abdul wai ni ne sa to an rage an rubuta an rage ya rubuta yace gaskiya shi ba ai gogiya ba bai gogi Muhammad Rasulullahi manzo Allah ya ce Ali gwada mun wurin annabi ummi tabbas gwada mun wurin ya gwada mai sai annabi ya gogi yace satubtu labi bi misliha ali wannan abin da ka iya wata ran zaka samu jarrabawa kan shi in bai gama ali wannan abu a hudaybiya sai gashi bayan annabi ya bar duniya abubakar ya yi halifa ya kare umar ya yi ya kare usman ya yi ya kare ali ya kama cikin fitina da aka yi na san da tsakanin sama auya da ali sai gashi an zo wata sulhu tsakanin ali da muawiya a sulhun da aka zo abinda aka shirya asali ali shine amirul mu'minin Muawiya ku sabani kan abin shi ma yadda awamirin ba ta zamani yanzu wajen rubutu a rubuta abin suka ce a yo an abin mun ma yake shi suka dole a goge kurin Ali Ali ya yarda dole aka sa Ali kai abin da ne ba da bayi shekara wajen 30 da na abu sai ka shi yau ya tabbata abin da ka kiyaye zamin kuma shi ma akan sulhu ne dai shi ma ali sulhun ce ake nema a yi abu ya tsami sulhun ta kai shi dole ya yarda aka sa ali a kogi aminu mummuni don wa'anan kenan wannan abin da ya wakana na goge bismillah goge muhammadu rasulullah da irin abin da ya wakana na sulhu cewa duk wanda ya musulunta cikin garin makka ƙureshawa in yi hijira ya je wajen ka madina ka mero shi gida annabi kuma yarda kuma duk wanda a can naka ne ya yarda ya dawo gida zama zai mu kajiwa suna su in yi hijira ya je can annabi mai doshi amma naka in ya zo gida ya zo ko ya yarda ba mai da shi kuma bana ba shiga makka sai baɗi za ka dawo lokaci ka za su mashi uzuri aka sa hannu shekara goma babu yaki shekara babu yaki tsakanin mu da kai to a wannan kaga abin kware akwai tashin hankali yarda da ameda musulmi makka bayan hijira hikimar Allah Suhail bin Amr shugaban tawagal na Qurayshawa shugaban tawagal wakilin Qurayshawa a zaman Suhail bin Amr sai ga dan shi Abu Jandal a ɗarmi a gida an ɗarme shi da imani biya don kai zo ya curo da sarƙa rabi a hannun biya kafa ya curo da sarƙa ya kurto kun ya zo ya faɗa gaban musulmi ya zo ya imani ba damar da an san imanin shi kenan ya tsero daga hannun mushirgai ko shi kuma an riga an sa takarda cewa wanda ya zo wajen ka kame da shi an sa hannu kenan ya ga abujan da wata jarabawa hankalin musulmi tashi annabi ce abu jandal ka haƙuri ka koma ya ce za ku maida ni bayan na zo ina musulmi ku maida ni gida wanda abin hita da kowa hankali za a maida ni cikin fitina bayan na wuto wannan abin duk musulmi hankali sai tashi anan umar abin hita da mai hankali ya zo ya rasu wannan sulhun da kasa hannu ba kai ba ka ba mu labari ka gani a mauliki za mu zo mu yi tsawafi mu shiga cikin aminci da aski da wusese muka yi kaga kaya kwani ko mulki annabi ya ce kai ba annabi Allah ba ce tabbas to in ka gaya mana ga abin da kana me yasa za mu zo da kaskanci ya rasulullah me yasa mu zo da kaskanci ne kuma da ce kaskanci ne bai ma mace da wannan ya za mu zo da kaskanci Umar wannan shine shine magana sai sabai duk hankalin da zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar da na baka labari za mu zo mai kawafi na ce maka bana ya ce a'a umar za ka zo ka yi ɗawafi lahiyar lau sai ka zo ka ɗaba lahiyar ka shau tabbas zai wakana umar ne gaba sai suke abubakar ya ce abubakar annan ba masu Allah bane na gaskiya ce ga abin da ya gaya mana kuma su muna kallo mu koma ba umara kuma da wannan kaskancin bayan ce za mu zo mu yi ɗawafi a wurin bai na kai ya cange ya ce umar da ya baka labari za a zo ya ce maka bana ya ce a ci umar ya ce za ka zo tsaye abin da ya maka tabbas za ka zo abubakar bai ɗan wa a takaice dai an san inda abin da ya waka sulhu da biya annabi haka ya amince da wannan al'amari wanda har bayan an kamo hanya Umar ya biyo Abu Jandal tare da uban shi da takobi ya mika mashi ungo kurin bige shi kurin ka ka tsere ya mika ma Abu Jandal takobi ya bige uban shi kurin tsere shi Umar sai wannan abin da yawa annabi ya sadaka mai yawa Allah mai kafara ya san yayi yawa annabi kamar hoto na hoto yayi kurakure wani abin da yace iya nadama abin da yawa annabi amma cikin zahiri ya abin ya bata mai rai sai yayi kafara ya addu'a ya sadaka mai yawa kan wani abin da to abin ya wuce hankalin shi to amma abin ne na annabta abin yawa zahiri matsala ce kawai ga kokaskanci amma akwai wata hikimar Allah a ciki sai kullum idan Allah ya tuka annabi ta kaza kada kake kwallo ka kullum ha abada inda abu ya tabbata Allah ya ce annabi ya ce kurin ka mai kauya sami ina wata ko bin gane hikima ba wannan shine huta ga mai imani to wannan shine Allah ya ce a wannan hali lokacin da su kawure sun sa hamayya irin ji da kai na isa ta jahiliya sun hana a rubuta bismillah sun hana ce gugin muhammadu rasulullahi ga abin suka dauka na jahiliya na hana shiga maka Allah ce a wannan halin fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin a lokacin Allah ya sauka da nutsuwa lokacin da aka zo magana an zo da hadiya wajen hanci saba'in mutum saba'in sun ga hadiya a hannu an zo da hadiya wajen lakumi saba'in musu kuzo mutane an zo da hadiya shiga maka an ce ba shiga to wannan abin annabi da tashi cewa zan musulmi kowa ya soke hadiya shi anan wannan abin shi ma tara mutum hankali ga mu ga maka ku kasa shiga da hadiya kullum suka yi shuru ba ce ba yi ba amma abin ya masa wuni an sallar salam kuma ya kasa bai sun shuru bayan ya ce kowa suke mutane ne ɗabi'a ta adam sun shuru dai ba su ce komai ba sai shiga ɗaki ina ga shiga wurin musalama cikin hema ko musalama ce ya ce mata kin ga abin da sabbai suka yi abin ya ban tsoro na ce musu yanka amma an ka samun kuzarin su je soki dabba su yana ka ce masu yawan wajen duka mace mata hankali a akwai mata masu hankali tabbar mata suna akwai masu da tabbas in musulma ta bada muda ta ce ya rasu labin da za a yi ka hoto ka ce ma kowa komi kaka ce ma kuma su komi ka je a baka taka a gaban su ka soke taka shi kenan annabi sai wuto da shawarar musulma kuma ya kame tashi ya soke a gaban kowa ya kuma ya gari gari kowa a an barka baya kuma kowa ya yi kuma su kenan aka samu daga an kare kaga mutum ta bai shawara san abin da kai mata bai shawara amma abin ya ba kowa ya san da san bar annabi su ba ai da mankurin dan sanyi ne abin ya yauni ne ba a kiyaye gaba daya dan to iyayi kuma kowa ya biyo baya aka soke to shi Allah ya ce anan Allah ya ce ya sabkar da nutsuwar shi ga manzon shi haka masu imanin Allah ya sabkar da nutsuwa gare su wa alzamahum kalimatat taqwa ya tabbatar musu da wannan kalma ta tauhidi dama wa kanu a haƙa biya wa su da man suka cancanta kan masu imani suka cancanta da wannan kalma ta tauhidi su ne ma'abutanta dama wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah game da komi mai cikakken masaniya ne wannan Allah san komi ci gaba
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
نعم التي لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق wani abin da ya wakana na sulmu da an annabi ya yi mahulki an san mahulkin annabawa gaskiya ne zai zo makka ya shiga wasu na da aski wasu na sese wannan wani abu ne wanda annabi ya gani a mulki kuma an san da mulkin annabawa gaskiya ne to yanzu wannan mulki da ya gani ai shi ne ba sahabbai labari yasa suka yi niyyar zawwa aikin umara a hudaybiya gashi an zo abu bai yi ba an koma to kan wannan Allah ke cewa laqad sadaqa Allahu wa rasuluhu ru'ya bil haqq Allah ya gaskantar da annabin shi, kenan labari na shiga makka wasu na aski, wasu na sese, abu ne ru'uya ce ta gaskiya wani mulki na manzo Allah mulki ne na gaskiya la tadkhulu al-masjid al-haram insha Allah amin tabbas za ku shiga masjid al-haram wannan wuri da aka hana ku za ku shiga in Allah ya yarda an kama shi Allah ne kuma za ku shiga amini za ku shiga wannan garin cikin aminci muhalliqina ru'usakum wa muqassirin wasu za su shiga suna masu aski haka wasu na saisaye kusan aikin haji akwai saisaye akwai aski duk da nan ta zama ya hihita himan da muka sai Allah ka ji kan masu almuhalliqin ita ne su uku Allah ka ji kan masu aski ya sakta rasulullah masu saisaye wa yace Allah ka masu aski na ku da yace Allah su ma Allah masa rahama wanda suke saisayen kenan dai sai mana aski yayi to nan ke wani wani abun tabbas zai wakana za ku shiga wannan masallaci cikin aminci wasu na saisaye wasu na aski la ta hafu za ku shiga cikin nutsuwa ba kwa tsoron komi fa'alimu ma fi ƙulubihim fa'alimu malam ta'alimu Allah ya ce ya san abin da ku ku sani ba duk wannan shirin hudaybiya shirin wannan shiga ji a dawoki wannan duk wani tsari ne Allah ya tsara yace shi Allah ya san abin da ku sani ba domin Allah alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun za kana kaifa yakun Allah ya san abin da yake baya ya san abin da yake da yanzu da abin da bai zo ba ma in ya zo zai wakana Allah ya san komai ka sa akan ka imanin ga haka Allah ya san gaba da baya na komai fa alima ma lam ta'lamu Allah ya san abin da ku ba ku sani ba fa ja'ala min duni zalika fatahan qariba kahin waccan kin ta shiga cikin amincin Allah ba ku wannan budi na harko na kusa kahin shiga makka nan hudaybiya ce tafsirin wasu sahabbai ko ita khaibar ce domin ai sunan hudaybiya shekara ta shidda an bude khaibar shekara ta bakwai an bude makka shekara ta takwas wannan shi ne yi aka ce malamai magabata wadda ba su kashin gane ma'ana da Allah kare addinin shi da wasu bayan Allah yahudawa sun zo da takarda wajen ina ka cikin umara ne gaba an jima suka zo da takarda cewa ga abin da aka yi da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannu da aka bude haibar akan ba amsai jizya akan aujen su amma gashi har yanzu kuna amsai jizya kuma ga takarda a rubuce kai baka ce bai sanadi amma magana ya sanadi hadibai sanadi tun abin da aka suka dauko a wata ruwa hafizar iraki ne aka kawo takardar aminu muni ya kirawo shi to ga wata sabuwa ga takarda mazana salatalama ya yi da yahudawa a haiba kuma an zuwa ana karba ana takarda ana girma ta da annabi ya kashe rubuta ana abun kama abu ne abu na tarihi ana girma sai hafizar da kici a bashi takardar da ya diba ya diba ya ga a cikin takardar an sa wanda suka yi shaida a takarda akwai sa'ad bin mu'az akwai ma'awiya bin abi sufyan ma'awiya da sa'ad bin mu'az da ya kare dibawa sai ha tufe tuwa mata subhanallah sai kaki kan takarda na wannan ma sai kaki yace ƙarya ce liba ce ya ƙarya ya za a ce ƙarya ce ya kawo masa dalili kuma anan kowa shi ayan gudawa ya ce me yasa na gano da ƙarya ce san malai magabata Allah ya bai su ƙarya addinin Allah abinda Allah ba shi gano kuma kowa ga da ƙarya ce ya ce a wannan takarda an ce shaida ta Muawiya da Sa'ad bin Mu'az kowa ya sani Sa'ad bin Mu'az ya cika a Hazab a Khandaq handa kuwa an yi ta a shekara ta biyar da hijira. Kun gane? An yi haibar shi, ta haibar a yi shekara ta bakwai. Kira shi wannan ya mutu da shekara biyu aka yi haibar. Kuma ce ya shaida, a ka abin da aka yi haibar. Ka ƙayya hili ko? Ta shi kuna ma'awiya ya musulunta bayan buɗe maka shekara ta takwas. Gara ba su ilimi maka mata, ilimi Allah ba su kurin. A nan kowa ya suka tsuru tsuru, kuna shi ƙayya ce kurin, shi ke na aka watsi. Allah ba su hankali kwarai kenan wannan kenan na yake cewa wannan mawarki da su kenan tabbas Allah ya ba su dama ta shiga wannan gari bayan eh na yake cewa bayan shekaru takwas da wannan sulhu kenan nan fata hankali ba in ma ana nihin hudabiya ne don sabai suna cewa hudabiya shine babban buɗe kayan kayan buɗe makka sai ya ce to nan kenan bayan wannan Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
na'am huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah da yake magana Allah shine ya aiko da manzon shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinil haqq kaji ga addinin kuma ga sa hanya addinin da Allah ya aiko mu yi da shi ga mai sa mu hanya mai shirya mana addinin Allah shi ya zo da addinin gaskiya da shari'a kuma Allah ya aiko shi liyuzhirahu ala dini kulli dai rijai da wannan addini kan dukkan addinan duniya kuma hakan Allah ce wakafa billahi shahida Allah ya isa maka mai shaida kai mun zan shi Allah kai mana kai Allahumma salli ala in wasa wannan yan cikin addu'a da masu da dan wanshi bace da wanda kai babu shi likita Allah Allah Allah biya bukata Allah bai rusu Allah ba ta lafiya ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف وكفر اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته